أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta fuskar yada labarai ta wato EKS Sunna TV kenan muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala tare da salati ga manzon tsira manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabbansa da wanda bi tafarki nagari wato har zuwa ranar ƙarshe muna cikin darasinmu na mai take aljam'u bainun nusus yadda ake hada nasoshi kenan wato muna tafiya da littafi guda biyu as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir arrazi da kuma wato wato daf'u ihamil ittirab daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti to kamar yadda muka saba muna bibiyar jerin ayoyin alkur'ani ne duk wanda ya kawo aya daga cikinsu idan sun kawo ta dukkan su za mu yi bayani kan dukkan bayanansu idan kuma wani ya kawo aya wanda bai kawo ta ba sai mu kawo ta gabanta sannan mu zo zuwa ga wadda ta zo baya ma'ana dai za mu bi jerin ayoyin alkur'ani to wannan shine darasin mu na 36 za mu tashi akan wato mas'ala ta 130 kenan a safha ko shafi na 54 a taba'a wadda take hannuna a cikin as'ilatul Qur'anil Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi a cikin suratu Ali Imran. Malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ya ce sami'na munadiyan wajen fadar masu imani rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman ya ubangiji mun ji mai kira an gane ko yana kira zuwa ga imani an aminu bi rabbikum fa amanna ku yi imani da ubangijinku mun yi imani a suratu Ali Imran aya ta 193 wal masmu'u abinda ake ji nida'ul munadi kiran mai kira la nafsal munadi ko la nafsul munadi ba shi mai kiran da kansa ba qulna malam yace lamma qala munadiyan yunadi yace lokacin da yace munadiyan mai kira yunadi yana kira sara taqdiruhu za a qaddara nida'a munadin kiran mai kira kama yuqal sami'tu zaidan yaqulu kaza an gane ko naji zaidu yana cewa kaza ai sami'tu qawla zaid naji maganar zaid naji fadar zaidu fa munadiyan maf'ulu sami'a shi kalima ta munadiyan shine an maf'uli wanda ake fada a kansa wato ana hawan ciki nan shine aikin ya fada a kansa wa yunadi halun shi ko kalima ta yunadi halun ce dalatun ala mahdhufi mahdhufin mudafin lil maf'ul tana nuna cewa an shafe wani abu wanda yake da alaka da maf'uli don yunadikin nan kenan sami'na sauta munadin ko nida'a munadin ko qaula munadin ko abin da ya kama da haka yuqaddaru hasba almunasaba inda bai saba ma ma'ana ba ina fata an fahimta to anan san dan ƙara waɗansu abubuwa a gurguje shine na farko nan da an ka ce inna na sami'na munadiyan wasu sun fassara shi da wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu sun fassara shi da alkur'ani ake nufi to in alkur'ani ake nufi da shi babu matsala domin shi alkur'anin ba shine yake kira ba wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake kira da alkur'ani an gane ko kinan sai zaman to yana kiran su ne zuwa ga alkur'ani ko yana kiran su da alkur'anin yake musu wa'azi dan karkaje wadansu malamai sun ce munadiyan alkur'ani ake nufi kace kuskure na a'a shi alkur'anin da shi ake kira mas'ala ta biyu a gurguje shine cewa abin nan za mu fitar da wani hukunci da suke kira hasful mudaf a cikin alkur'ani zaka ga yana da yawa wanda a cikin ahkam ma suna cewa hadfu wato abin nan utliqa adh wa urida bihi halun min ahwaliha misali da an kace hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku ma'ana ba an haramta muku yi magana da iyayenku ba ko an haramta muku abin nan a ana nufin an haramta muku auren su kenan hurrimat alaikum kenan hurrima alaikum nikahu ummahatikum ake nufi a cikin yaren larabci dai a takaice hasful mudaf yana da yawa mutum zai iya dirasa a cikin alkur'ani mai girma ayoyi da dama dirasa mawdu'iyya ko cikin hadisai ko wani babi na wasu hadisai cikin littafin hadisi waɗanda suka inganta ko abin da ya kama da haka ko kuma tasirin wannan hasful mudaf a cikin tafsiri a cikin ahkam a cikin ma'anonin hadisi a cikin al-ahkamul fiqhiyya misali was'al al-qaryata allati kunna fiha ay was'al ahla al-qaryati allati kunna fiha kaga ba a tambaye garin za a tambayi mutanen gari abinda jamhurin malamai suka tafi duk da yake al-sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti a cikin ad-Durr al-Manthur shi yana ganin cewa ai ba laifi a tambayi kasa domin Allah yana iya bata ikon magana amma dai abinda jamhurin malamai suka tafi akan shi was'al al-qaryata allati kunna fiha ay was'al ahla al-qaryati allati kunna fiha yana da yawa a cikin al-Qur'ani bincike ne mai yawa Allah ya taimake mu mas'alan mu ta gaba a cikin littafin as'ilatul Qur'an al-Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi mas'ala ce ta 131 malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala ربنا اغفر لنا ذنوبنا الله كغافر تامنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ككنكري منا منانا أيوكا دمك أيكتا آية 93 أسورة آل عمران مالن يتشي وتكفير السيئات كنكري أيوكا منانا dakhilun fi ghufran dhunub yana shiga cikin wato gafarta zunubai kiran kamar dai duk ma'anan magana amma mai ta tani malin yace qulna al ma'na mukhtalif ma'ana ya bambanta li anna al ghufran domin shi gafara mujarradu fadlin abu ne na falala ma'ana abu ne wanda in Allah ya niyya sai ya gafarta maka ina fata an fahimci ni ba tare ma da sai ka nemi ya gafarta maka ba wa takfiru shi ko abinda ake nufi da at takfir kankarewa ba a takfiru irin wancan da kafirtarwa nan ba ana zance aqida bane mahu sayyi'at bil hasanat shine a shafe a sayyi'at munana bil hasanat da kyakkyawa ma'ana idan ka aikata aiki nagari sai Allah ya shafe maka mummuna kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu wato hud wato wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna sayyi'at kenan kaga wannan yana nuna cewa kenan abinda ake nufi in kayi mai kyau an gane ko sai a kankare maka mummuna wato da shi kenan an biya ka amma shi gafara a aka ne Allah ya gafarta ma kawai Allah ya niya ya shafi maka mujarradu fadl ne ba tare da ka aikata wani aiki nagari ba wannan ɗaya ne daga cikin abin da malamai suka faɗa a ƙarƙashin wannan akwai wasu maganganu waɗanda ba wannan ba daga cikin su shine cewa gafarar zunubai ma'ana domin al-ghufran daga as-sitru ne shine sitirtawa domin ya samo asali ne daga al-maghfar abinda ake kira kwalkwalo kwalkwalo kamar hular karfe wadda ake sawa da take hana takobi ya kai ga abin nan ma'ana kina Allah ya suturta zunubai shine faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina Allah ka gafarta muna munanan wato ayyukanmu nan ana nufin kenan nan sai a shafe su a yafe su can an suturta su ba a tona asirinka ba nan kuma an gafarta maka shine abin da waɗansu malamai suka ce waɗansu kuma malamai suna ganin faghfir lana dhunubana wato nan ana nufin Allah ya gafarta muna wato zunubanmu gaba ɗaya an gane ko sai zama to nan wasu ɗauki cewa kaba'irori ake nufi wa kaffir anna sayyi'atina sai zama to sayyi'a da ma duk abin da ke mummuna sayyi'a ne nan ƙananan zunubai wato ake nufi da shi abin da suke wato cewa kenan akwai dai maganganu da dama ko kuma zunubana zunubanmu tsakaninmu da kai wa kaffir anna sayyi'atina ka kare mu munana zunubanmu tsakaninmu da bayinka waɗansu suna iya ɗaukar wannan don saboda a samu bambanci hanyoyi ne da malamai suke bi wajen wato bambanta jiha ta inda fi'illan suka wato fuskanta a nan abu na ƙarshe wanda ya kamata in ɗan ƙara a gurguje shine da aka ce wa kaffir anna sayyi'atina in mun ka ɗauki wannan wawun wato wawul atfi ne kenan sai zamanto da gafarar zunubai da kankare su duka abu guda ne sai zamanto ta'akidi ne an kai dama mun faɗi wannan akwai at-ta'sis akwai at-ta'kid at-ta'sis shine wato kamar an zo da ma'ana sabuwa at-ta'kid kuma ma'ana an karfafa ma'ana da ta gabata mun yi bayanin wannan a cikin karatu na 30 da wato biyar da ya gabata kenan ina fata an fahimce ni wanda kuma idan ka diba cikin usulul fiqh mas'ala ce mai girma musamman zan ba da littafi misali guda littafin wato al-muhazzab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran na ustad al-doktor Abdul Karim An-Namla ka duba cikin sa zaka ga at-ta'sis da at-ta'kid da anwa'uhu da abin da ya kama da haka kuma ana iya gabatar da bincike mai yawa karkashin wannan wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 132 a cikin as'ilatul Qur'an al-Karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihim kenan ma fa'idatu qawlihi na don bai dace zaman to qawlihim ba amma ana cewa ma fa'idatu qawlihim menene amfanin fadar magana su su masu imanin tunda hikayen magana su ce akai in kuma an kalli dama alqur'ani magana Allah ce sai a ce ma fa'idatu qawlihi shi yasa malam yake bambantawa ai hatara wa tawaffana ma al abrar Allah ka kashe mu tare da al'abrar jam'i na albar mutum wato mutum mai mai mai mai biyayya mai da'a wa tawaffana Allah ka kashe mu ma al'abrar tare da mutane nagari suratu ali imran aya ta 193 malam yace ma annahum la yanfa'uhum ba zai amfane su ba tawaffihim ma al'abrar a kashe su tare da masu da'a balin nafi' lahum abinda zai amfane su kaunuhum min al-abrar su kasance mutane na gari ko da ka mutu tare da mutane na gari in kai ba na gari bane ai ba zai amfane ka ba kafiri yana tsakiyar musulmi ya mutu to me ya amfani abin ga koko ya mutu tare da musulmai an yi accident ya mutu ai wannan ba zai amfane shi ba malam yace sawa'un tawaffahu ma'ahum shan Allah ya kashe shi ne tare da su aw qablahum ko ko kabanin su aw ba'dahum ko bayan su tunda shi ba mutum ne na gari ba ai aikin ake hankalta ma qulna malam yace ma'anahu abinda ake nufi wa tawaffana makhsusina bi suhbatihim Allah ka kashe mu muna kebantattu da abokantaka da su ma'adudina fi jumlatihim waɗanda ake lissafa mu a cikin su kama yuqal kama yadda ake cewa a'tani al-amiru ma'a ashabil khila'i wal jawaiz a'tani al-amiru shugaba ya bani ma'a ashabil khila'i tare da ma'abuta al-khila shine malaman zauri suke kira tuba shine an ce al-khila ana nufin daga khala'a ne shine abin da aka zare ma mutum idan aka je wajen yaƙi misali shugaba na iya cewa duk wanda ya kashe wani kafiri ma'ana don saboda tashji'i ma'ana karfafa gwiwan ɗalibai ko masu aiki mujahidin masu jihadi zai iya cewa wanda ya kashe wani kaza yana da wato abin da nashi kayan shi to shi ake kira khila tuba in ji malaman zauri ma'ana abin da za a tuɓe kafiri da shi to da haka nan shugaba ya bani tare da waɗanda ya ba wannan kyaututtuka na alkhila ashabu alkhila wa ma'abuta tuba wal jawaiz da waɗanda aka ba kyaututtuka ai ja'alani min jumlatihim ya sanya ni daga cikin su wa in taqaddama i'tahu anhum aw ta'akhkhara ko da ko kyautan nan da ya baka ya baka ne wato gabanin su ko ko bayan su ko tare da su da duk dai ba abinda ake hankalta ma kana cikin su shine abinda ake so a ce sai zamanto aikin mutum shine ake hankalta ma an gane ko aikin mutum shine wato ake hankalta ma ba wai kasance mutum ya mutu tare da da wani ba ina fata an fahimci ni da haka dan musulmi ya mutu a kasashen turai misali yana musulmi dan za a tayar da shi za a tayar da shi don an dan ya mutu tsakiyar kafirai ba shi ke nuna cewa wannan za ta cutar da shi ba haka in kafiri ya mutu a kasar musulmi a tsakiyar musulmi wannan ba zai amfane shi ba idan ba ya yi imani ba ya aikata aiki nagari wallahu ta'ala a'lam wannan akwai mas'aloli da dama da ya kamata gurin mutuwa an gane ko bai dace mutum ya gurin mutuwa mutlaqan ba kamar yadda hadisi ya zo na Anas cikin Sahih al-Bukhari la yatamanna yanna ahadakum al-maut li durrin nazala bi kada ɗan ko yayi gurin mutuwa saboda wata cuta da ta sauko masa in ma ta kama sai ya ce Allahumma ahini ma kanat al-hayatu khayran li wa amitni idha kanat al-wafatu khayran li aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kidan mutum bai dace gurin mutuwa ba sai dai ya ce Allah ko da yana cikin wani tsanani musamman rikicin duniya da irin tsananin da duniya take fuskanta zaka iske in ba imani aga mutum bai da tunanin ko ya kashe kansa wannan ba badili bane ba za a tsere ma azabar Allah ba sai in an yi imani na gari dan haka dai ko da ma ta kama rashin lafiya ne ko wani musiba ya ce Allah ka rayar da ni matukar rayuwa ta rayuwa ta tafi alkhairi gare ni kuma ka kashe ni in mutu ita tafi kasancewa alkhairi gare ni kenan sai ka ba Allah subhanahu wataala zabi shi yasa ayat da ta zo cewa sahabbai sun yi guri mutuwa wala kad kuntum tamannawna al-maut min qabl an talqahu ma'ana sun yi gurin shahada ake nufi ba wai kawai ana rufin sun yi gurin wato ita mutuwar da kanta ba ina fata an fahimta wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da suke da alaka da irin wannan wanda zaka ga yawan mutum ya kashe kansa ya fi yawa ko gurin mutuwa ya fi yawa a kasashen kafirai saboda tsananin duniya kuma su ba su imani da lahira ba sai kaga suna yawan kashe kansu hatta da manyan su zaka ga suna irin wannan manya manyan masu kuɗin su da manya manyan masu mulkin su balantana talakawa waɗanda ba su da wato hali Allah ya muna tsari gane ko to dan haka dai gurin mutuwa kai tsaye shine abinda bai dace ba shi yasa mamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa mafi alkhairin mutane wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikin sa ya kyautata domin wani rayuwarsa ta yi tsawo kuma sharrin sharrin sa ya tsawaita kaga wannan muni ne sannan wani kuma rayuwarsa ba ta yi tsawo ba alkhairin sa ya yawaita wannan alkhairi ne ana son sa amma dai kuma sai ya takaita wani kuma rayuwarsa ta yi tsawo amma alkhairin sa ya takaita to wanda duk ya fi su shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma alkhairin sa kuma yayi tsawo wallahu ta'ala alam hadisi ne cikin musnad na imamu ahmad in bambanta ba kuma hadisi ne wanda malamai sun tabbatar da ingancin sa an gane ko man tala umruhu wa hasuna amalu kamar da yazo mas'alar mu ta gaba in uwa musulmi za a ce malam ya ce mas'ala ta 133 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malai yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace wa ati ma'ana kenan suka faɗa kaga nan kai sai yace kaifa qala domin alqur'ani magana Allah ce bai ce kaifa qalu ba dan mu gane sirrin da yasa ake idafa wani lokaci sai a ce maganar su ce saboda wato ma'anar maganar su ce akai hikaya wani lokaci sai a ce Allah ne yace saboda alqur'ani maganar Allah ce yana da kyau ɗalibin ilimi kada ya zahin kuskurantar da abu sai ya bincika shi ta kowace fuska bai inganta ba sannan ya ce abu kaza kuskure ne wallahu ta'ala alam kinan fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace wa ati rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika kinan sun faɗa hikayar maganar suka ce Allah ka bamu ma wa'attana abinda kai mun alƙawali ala rusulika wato akan ko saman manzanninka aya ta 194 a cikin suratu Ali Imran ai ala lisani rusulika na ana nufin akan harshen manzanni domin ba akan kan suna abin yake ba a'a akan harshen su alƙawarin yazo an gane ko da'awhu bi injazil wa'ad sun roki Allah ya cika musu alƙawali ma'a ilmihim tare da sanin su an gane ko wa qawlihim aidan innahu la yukhliful mi'ad ku sun san cewa Allah yana cika alƙawali an gane ko sannan kuma sun san Allah sun faɗa cewa la yukhliful mi'ad Allah baya saba alƙawali qulna malan yace alwa'du min Allah ta'ala ala alsinati rusulil mu'minina am alƙawalin da Allah yayi ga mu'minnai Allah subhanahu wata'ala yayi ga mu'minnai an gane ko akan harshen manzanni lil mu'minina am alƙawali ne wanda yake ya gami yahtamilu an yurada bihi al-khusus yana yuwa ana nufin sashe da shi an gane ko ma'ana yana yiwa a ce sashin musulmi ake nufi kama fi aksari umumatil qur'an kama yadda mafi yawancin amu na alqur'ani zaka sai an yi taksisin sa wanda dirasa ce mai tsawo ka dauki duk amu da yazo cikin alqur'ani kaga in ya an yi taksisin sa ko ko ya halatta ai taksisin ko bai dace ba kaga amukin da aka cikin alqur'ani yawa ne da shi mas'ala ce mai girma fasalullaha ta'ala sai suka roki Allah an yaj'alahum min ad-dakhilin fi hukm al-wa'd Allah ya sanya su cikin masu shiga cikin hukuncin alƙawali ina fata an fahimce ni ma'ana duk da yake an ce an yi mu'minne alƙawali kenan suna fatan a sanya su cikin jumla mu'minne ka a zo an yi taksisin su shi yasa suka ce wa atina ma wa atana ala rusulika don sun san Allah baya saba alƙawali athani na biyu malam yace annahum sa'alu ta'jilan nasr sun loki gaugawar wato gaugauta an gane ko a gaugauto musu da nasara allazi wa'idu bihi wanda Allah ya musu alƙawari fa innahu ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala kin Allah madaukakin sarki wa'adahum an-nasr ala a'da'ihim Allah ya musu alƙawari akan za su samu nasara akan makiyansu ghaira muwaqqitin Allah bai sanya alƙawari bai an ce muwaqqit shine sanya alƙawari an ce muwaqqat abinda aka sanya ma lokaci sai mun yi hattara kuma wannan wawan ana iya maiza ta alhamza wa idan rusulu uqitat asalin shi wuqitat ne amma sai aka yi tabdilin ta alhamza ghayra muwaqqitin Allah bai sanya lokaci ba bi waqtin khas da wani lokaci keɓantacce kenan shi yasa suka nemi Allah ya gaugoto musu cika wannan alƙawari ina fata an fahimce ni wannan abinda malam ya faɗa kenan wanda muna iya mu ƙara waɗansu abubuwa a gurguje kamar yadda hali ya gabata muna ɗan ƙarawa ba dan wai mun fi waɗannan malaman ilimi ba a'a dan saboda ƙara wata fa'ida wadda tana yiwa ta zo saboda abin ya ƙara wato kyawu da wato ƙayatarwa malamai suke cewa ana iya cewa nan wa atina ma wa attana ala rusulika na ala rusulika ala alsinati rusulika kina an yi hadful mudaf kullum muna faɗa wani lokaci in ma'ana ba ta yi sai an kaddara wani abu kina ala alsinati rusulika ake nufi akan harshen wato manzanninka to nan makin nan ya zamanto al-ijmal abin da ake kira al-ijmal abin da aka yi musu alƙawari to menene shi to sai zamanto ana buƙatar tafsilin sa ina fata an ana buƙatar tafsilin sa duk inda ijmali ya zo cikin Qur'ani ka diba cikin littattafan ulumul Qur'an da littattafan usulul tafsir zaka ga al-ijmal wa tafsil ko al-mujmal da al-mubin an gane ko ko al-mubayyin da al-mubayyan zaka ga ana zuwa da wani abu to ita makin nan tana daga cikin al-ijmal akwai wato siyahul ijmal akwai asbabul ijmal nasi ya zo a dunkule to abin da zai fayyace shi to cikin alkur'ani zaka iske akwai ayoyi da dama kuma zai taimaka maka kwarai da gaske wajen tafsirin alkur'ani mai girma kaga na an ce wa atina ma wa attana ala rusulika Allah ka bamu abin da kai mana alƙawli daga manzanninka wai wannan abin menene ya zo mushmal to kaga sai ka ɗauki alƙawullan da Allah ya yi ma masu imani daga ciki zan baka misali وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا سننكم مثالي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم سننكم ألا يمسوا الكاي ولين الجنة وابن وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين الله ya musu alƙawarin abubuwa da dama su masu imani to kaga nan ijmalikin ga duka zaka zo zaka iske shi cikin alqur'ani yana da yawa cikin qur'ani inda ka gane shi zaka gane shi yana yawa ina fata an fahimci ni wal yahkum wato abin nan يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير كاغا يبين لكم منزو يازو yana bayyana muku kasiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab da yawa daga cikin abin da kun kasance kuna boyewa na littafi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul naml inna hadha alquran yaqussu ala bani isra'ila akthara alladhi hum fihi yakhtalifun to kaga nan akthara da kuma ma kuntum tukhfuna min alkitab mujmal ne to amma menene sun kasance suna boyewa suna da yawa sun boye zancen jifa idan mutum ya yi zina a jefe shi alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun daga cikin abubuwan da suka boye sun boye sifofin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sun kazo cikin mi cikin at-taura da injila a gane ko alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil to kaga nan sai ka samu ayoyin da zaka fassara da haka ka diba cikin usulut tafsir na ustadu doktor Kabir Yunus ya keɓe babi akan al-ijmal da asbabuhu sannan kuma ka kiyaye duk inda akwai shi kaga ayoyin da za su iya baka dama ka fassara alqur'ani da alqur'ani abu na karshe saboda lokacin namu kun san ba yawa ne da shi ba muna da abin nan ne shine cewa nan ma wa'attana kalma ta alwa'du tana nufin alƙawali to nan alƙawalin nan maudu'ai ne ke karkashin sa masu yawa musamman ma a cikin alqur'ani kafin mu je hukuncin alƙawali a musulunci da sauran abubuwa a'a alƙawari wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi ma annabawa ko wani annabi alƙawalin da Allah ya masa kana ya ɗaukar sa ko ko alƙawalin da Allah ya lima al'ummomin annabawa sannan kuma alƙawalin da Allah ya ma muminai an gane ko duniya alƙawalin da Allah ya ma muminai a lahira ina fata ana fahimta ta to kaga abubuwa ne masu yawa sai ka hada su sai ka ga ga maudu'ai sun tabbata gare ka zaka iya duba su sannan kuma abin da ya kamata mu gane alƙawalin da Allah ya ma masu imani in ka ga bai cika ba sai ka iske akwai alƙaw akwai sharuɗin da ba su cika ba dan saboda kada a ce to ai Allah ya ce la yastakhlifannahum fil ardi a'a allazina amanu wa amilus salihati sun yi imani sun imani sun yi aiki nagari to idan babu aqida ingantatta kuma ba abu aiki nagari ya za a yi kuma a ce dole sai sun samu wannan alƙawarin kaga wani lokacin matsalar da muke fama da ita kenan wanda sai su to ai an ce masu imani su za su samu karfi ina sharuɗan sun cika sharuɗan ko ba su cika sharuɗa ba wato abinda ake kira annaqdu zati ya kamata mu yi makan mu wannan mu dubi kurakuran mu dan mu gyara mu daina kullun daukar laifi muna dora makafirai akan musibun da suke samu mu alhali kuma wadansu musibun mu ne muke aikatawa sai abin ya wato dawo muna ina fata an fahimci ni da alƙawarin da aka yi makafirai duniya da alƙawarin da aka yi makafirai a lahira abubuwan da Allah ya musu alƙawari maudu'i ne mai yawa zai iya baka karatu mai yawa wallahu ta'ala a'lam to za mu je gaba a gurguje mas'ala ta 134 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa ya juzu an yaktarra rasul bi ni'amin lazina kafaru ya za a yi a ce manzo ya rudu an gane ko ya fatsama ya kidima ya rude saboda ni'imar da Allah ya ba kafin rai hatta nuhiya anil ikhtirar har sai da aka hana shi daga wannan ruduwa bi qaulihi ta'ala an gane ko fadar Allah subhanahu wa ta'ala la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada wato kada ya rude ka malaman zaure galibi suna gabatar da fa'ili wajen fassara sai su ce taqallubul ladhina kafaru fil biladi wato yawan kai da kawo asalin at-taqallub shine jirkita amma nan ba jirkita ake nufi ba kamar birkide ɗaya ne a ana nufin kai da kawo na kafin rai a cikin garuruwa ko a bisa doron ƙasa la ya naka kada ya ruɗe ka an gane ko aya ta 196 a cikin suratu ali imran ay tasarrufuhum fiha bitijarati wato kai da kawo da suke yi a cikin ƙasa mu'amalolin su da suke yi na kasuwanci da ma wani kasuwanci tun da baka kasuwanci ɗaya ba da bincike da haƙar ma'adanai da abubuwa mutane imina suna cikin ni'ima kada wannan ya ruɗe ka kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu wato ghafir fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad qulna zamu ce ma'anahu la yaghurrannakum ayyuhal mu'minuna kada ya ruɗe ku ku mu'minnai fa inna ra'isal qaumi domin shugaban mutane an gane ko wa muqaddamahum da wanda suke gabatarwa a cikin al'amurra yi khatabu bi shay'in za a yi masa magana da wani abu wal muradu bihi atba'uhu wa jama'atuhu amma wani lokaci ana rufin jama'arsa da magoya bayansa da jama'arsa kenan sai zaman tonan ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi ba domin al'amarin ba zai ruɗe shi ba to wannan sai mun yi hattara da irin waɗannan mas'aloli za ku ga da yawan waɗansu abubuwa na umarni da suka zo ko hani ko wata magana da aka fuskantar zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kaga suna juyar da shi wasu malamai suna cewa ba shi ake nufi ba malamai suna da maganganu da dama akan irin wannan amma na farko suna cewa a shi annabin kansa a matsayinsa na ɗan adam ma'ana in za a fara doka daga gidansa daga shi ake farawa da gidansa sannan ta zuwa ga muminai sai an samu dalilin da ke bance shi kenan asalin umurni da hani in an ka hana annabi ko an ka umurci annabi sallallahu alaihi wa sallam shi aka fara umurta sannan al'ummarsa domin shi ma karkashin shari'a yake haka in an ka umurci al'ummarsa to shi ma ya shiga ciki sai an samu dalilin da ya keɓance shi in an ka umurce shi al'ummarsa ta shiga ciki sai an samu dalilin da ya keɓance ta wannan kuma mas'ala ce usuliya tana da ayoyi da dama a cikin alkur'ani ina fata an fahimce ni misali ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah wala tuti'il kafirin wal munafiqin kada kai biyayya ga munafikai da kafirai sai Allah ce inna Allah kana bima ta'maluna khabira kaga nan Allah bai ce inna Allah kana bima ta'malu ba an gane ko dan a nuna maka al'ummar sa ta shiga ciki duk da yake su wannan sun ce a'a nan dan girmama shi na an kace inna Allah kana bima ta'maluna khabira kamar misali ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa ya kai annabi idan kuka saki mata to kaga nan bai ce idan ka saki mace ba saboda hukuncin saki ba ya tsaya ne akan sa ba ko da kun mun ce shi aka girmama to fa talliquhunna li iddatihinna hukuncin ai ya shafi al'ummar sa domin abin da ya tabbata gare shi na saki ya tabbata ga al'ummar sa ko da ba ta fuskar lafazi ba haka idan an ka umurci al'ummar sa an umurce shi ne Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya kun da kai imani kada ku haramta ma kanku dadadan abubuwan da Allah halatta muku kuma wannan ma ya zo zuwa ga annabi karara ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim sai in an samu dalilin da zai keɓance shi kamar inda an kace khalisatan laka min dunil mu'minin to nan sai a keɓance shi ko ko an samu dalilin da zai keɓance al'umma da haka dai zance abinda malamai suka fi ɗauka waɗannan umarnin sun shafe shi shi annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye sannan sun shafi wanda yake yayi imani da addinin sa ko da mutum guda ne ma'ana duk inda kake la ya gurrunaka taqallubul ladina kafaru fil bilad sannan kuma ya shafi dukkan al'umma gaba daya wannan kuma aya tana da muhimmanci saboda yanzu halin da muke ciki kafirai su ne suke da ƙarfi har muna ganin cewa wato su ne suke da ta cewa a duniya kamar ba za a iya samun canji ba alhali Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas ana jujjuya su waɗanda suke ba su da sai ka iske wata rana sun samu kuma muna ganin shi akan fuskar ɗaiɗaikun mutane amma ta fuskar ƙasashe ne wannan ba ma ganin shi sai muna ganin kamar abu ne wanda ba zai zo ba tana yiwa mu gan haka tana yiwa ba za mu gan haka ba idan ka duba cikin adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na ash-shaykh muhammad al-amin ash-shanqiti a cikin tafsirin sa cikin suratul rum da yazo wajen wa'adallah لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ما لن يأي بياني ميسأو أما أبن نكسو إنتي أقول وجده الله يتي ولكن أكثر الناس لا يعلمون ديوم يوم متاني باسو دساني ستي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا تو إعراب دا أكي ما لن يكسوها an yi irabi daban-daban kaga amana ta ilimi ba wai kawai guda ɗauka ma ya faɗi akwai daban-daban amma ya ce wanda ya fi da an ka ce ya alamuna zahiran min alhayatid duniya badalina na jahilci domin Allah ya ce la ya alamuna ba su da sani walakin na aksar nasu la ya alamun ya kore musu sani sannan ya ce ya alamuna zahiran min alhayatid duniya sun san zahirin rayuwar duniya to kaga ashe ilimin duniya in dai ba a san Allah ba ka karanta geography ka karanta technology ka karanta mi amma kai karfan ɗaya kake gani suna aiki amma baka tuna waye halitti karfen waye yake ba karfen izinin ya gudanar da abubuwa kaga wannan ai jahilci ne na fata ana fahimta ta shi yasa malam yace to wannan badali na jahilci kuma abu ne wanda yake mai hatsari yace to da wannan zamu ga musulmi ya kamata a cikin wannan zamanin su farfado domin duk ilimin da ke ga kafirai wato ma'ana sunan shi jahilci in dai ba a yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma wannan yake nuna maka cewa su ana iya ba su karfi dan a jarrabe mu istidraji ne kada ka mu ga suna da karfi mu sa tsammanin babu istidraji a Allah na iya musu istidraji lokacin da zai kama su kamar yadda wato ayoyi da dama suka yi bayani a cikin ayoyi da dama zaka iske Allah zai saka musu komai an gane ko walaqad arsalna ila umamin min qablik cikin suratul an'am Allah ce fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un falawla idh ja'ahum ba'suna ba'suna تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون هذا التي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك حقيقة من تورة أي من تورة أرسلنا أصلين شيء أكوي مفعول به وندأك شافي أي والله أن شافي وتوشيمات القسم أن كاولام الموطئة للقسم wallahi laqad arsalna rusulan ila umamin min qablik haka ne asalin magana na rantse da ubangijinka Allah ya ga dama ya rantse da zatin sa ko ya rantse da abin da ya ga dama daga cikin halittunsa amma halittunsa su ne ba za su rantse ba sai da shi Allah subhanahu wataala mun halit mun rantse wato na rantse in ji ubangiji mun tura manzanni zuwa ga al'ummomi na gabaninka ila umamin min qablika idan wuri ne sai a ce wato fi umam fi umamin idan kuma wato abin nan idan wurin ake nuhi sai a ce fi umamin a cikin wannan al'umma wato ana nufin ya taso daga cikin ta in an ce ila umamin kuma kamar an hankalta ma an tura shi ne zuwa gare su je yi musu wa'azi لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم إلى أمم من قبلك فأخذناهم التي مركسوا بالبأساء والضراء دا البأساء سنني نرى يواتلوتي مثالي كنن والضراء دا تشوتتك la'allahum yatadarraun dan saboda su yi kankan da kai dan saboda su dawo yana daga cikin abin da ke saki na Allah ya jarraba dalilan jarrabawa dan saboda mutane su dawo dan saboda su gane sun yi kuskure dan saboda su yi imani almuhimmu dai nan ma maudu'i ne na alqur'ani Allah ce falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u da dai lokacin da wato tsananin mu ya zo musu an gane ko kenan nan sai zamanto idh ja'ahum ba'suna ko kuma wadarra'una tunda ya faɗi addarra bai kawo ta ba ko biyu din Allah na iya turo musu ko ɗaya daga cikin su yazo Allah ce tadarra'u walakin qasat qulubuhum sai dai qasat qulubuhum an gane ko koko falan falawla id ja'ahum ba'suna yana iya dokar da cututtukan mu da kuma talauci mu tunda alba'su tana nufin tsanani talauci yana kawo tsananin rayuwa ko ba haka ba rashin lafiya yana kawo tsananin rayuwa Allah ce da dai lokacin da tsananin mu ya zo musu tadarra'u sun yi kankan da kai to ba su yi haka ba ina fata amince ne walakin qasat qulubuhum sai dai mi sai dai zukatansu sun bushe falawla ja'ahum ba'suna ita laulakin nan idan abin da yazo tare da ita ya riga ya wuce to nan taubihi ne zargi ne idan kuma abin zai zo gaba to kwadaitarwa ne ina fata an fahimci sai mun fahimci wannan daga ciki sannan kuma Allah ya ce tadarra'u walakin qasat qulubuhum sai dai zukatansu sun bushe nan ma bushewar zuciya da maganin sa maudu'i ne walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kawata musu abubuwan da suke aikatawa falamma da su ma zukkiru bihi lokacin da suka bar ko suka manta domin idan suka bari har sai sun kai inda sun manta ko ba haka ba na su ma zukkiru bihi fatahna domin za a daina musu wa'azi da lokaci yayi tsawo hatta an saukum dhikri wa kuntum minhum tadhakun kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul mu'minun har suka barku sun yi sun yi wa'azin har suka barku ku har kuka zo kuka manta kuma tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun Allah ce falamma da su ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay lokacin da suka manta ko suka bar dukkan abinda aka yi musu wa'azi Allah ce fatahna abwaaba alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofofin komai komai ma'ana duk wani daɗin rayuwa gaba ɗaya cikin kowane wato fanni na rayuwa geography ne history ne technology ne kere-kere da duk abubuwan da ake tunani a yanzu nan Allah ya buɗe tun da can a wancan lokaci ba mu da labarin technology wani kar ya ce mun kawo kalmar technology ko ba haka ba to kulle shay'in waɗansu malamai suka ce ta fuskar komi sai ya zama to amun ne maksusun domin Allah bai buɗe musu kofar taskokin arzikin samai da kasai ba waɗansu kuma malamai suka ce a'a nan kullu maksusun ne bi ma sabaka ai fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in aghlaqnahu lahum an gane ko abinda mun riga mun buli mun like musu sai muka bude musu kenan akwai maganganu na malamai a karkashin wannan shi yasa am a cikin alqur'ani yana buƙatar bincike mai yawa Allah ce to sai suna nan fatahna alaihim ababu kulli shay hatta idza farihu bima utu sai da suka yi alfahari da abinda aka ba su na ilimi da sauransa domin Allah ya ce farihu bima indahum min al-ilmi su yi alfahari da ilimi da makamai da duk abin da suke da shi akhadnahum baghta sai mu kama su a girshe kwatsam ba zato ba tsammani ashe kaga yanzu karfin da kafirai suke da shi a karkashin musulmai mu rike Allah tana yiwa Allah subhanahu wataala zai iya kama su dan haka kenan kada mu rudu da abin da suke da shi shi yasa da irin waɗannan maganganu a gurguje malamai suke cewa ana wajjaha su zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam kai tsaye kamar inda Allah ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qabli kaga in ka kasance cikin shakka a saboda halin da yake ciki hali ne na wanda ya kai cikin dog sai a nabbaha shi bai dace ba har ya shiga cikin shakku don an san ba zai yi shakku ba sannan kai mai saurare kai ma fa in kunta fi shakkin an gane ko mimma anzalna ilayka nan ba kai aka saukar ba abinda an ka saukar ma annabinka ko kuma ita al'umma in ta kasance cikin shakku don ta shiga cikin wani tsanani fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik ka tambaye su nan ba ana tambaye ahlul kitabi ba a'a ahlul kitabi mu'minnai ake nufi waɗanda za su faɗi gaskiya ba kafiri ba don kafiri ƙarya zai yi wallahu ta'ala a'lam الثاني مالن yace amsa ta biyu annahu alaihi salatu wassalam shi manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana ghaira muhtarrin bi halihim ba wai ya rudu ne da halin su ba faqila lahu zalika sai aka faɗa mishi wannan ta'kidan dan karfafa shi wa tasbitan dan tabbatar da zuciyar shi ala dawami alaihi akan tabbata akan haka ma'ana an san bai yi shakka ba amma sai a ƙara saboda wato yawan maimaita abu yana sa abu ya ƙara zaunawa larabawa suna da wani masal da suke cewa wa bit takrar ya ta'allamu al-himar hadda jaki idan ana maimaita abu to zai rike shi jaki ma shi yasa idan jaki ya kada mai shi daga gona za ka ga yayi gudu idan yayi gudu sai ka iske shi ya zo ya kai kai ne gida ko da aka dawo sai iske shi wajen turke tsayi kaga saboda bin hanyar yau da gobe hanya sa hanyar gida an gane ko maimaita abu abu ne mai amfani imamu shatibi ya faɗa alqur'ani wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula kaga alqur'ani khairu hadithin shine mafi alkhairin magana domin maganar Allah ce babu wata magana wadda take ta kima la yumallu hadithuhu sannan kuma maganar alqur'ani bata bata kosar da mutun wa tardaduhu yawan maimaita shi ai takraruhu yazdadu fihi tajammula yana ƙara mishi kyawu ashe maimaitawa da aka yi ba banza ba kama qila lahu shi yasa wannan ayoyin da zaka iske wadansu sun zo da irin lafuzza iri guda ko salon su ya zo iri guda a'a saboda abin in ana yawan maimaita ma da salo daban-daban da kalmomin koko sun zo iri daya yana sawa abin ya zauna wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kamar yadda Allah ya faɗa kenan kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in ji malam kama qila lahu fala takunanna zahiran lil kafirin a cikin suratul qasas aya ta 86 kada ka kasance mai taimakon kafirai ina fata an fahimce ni kenan nan mu'inan kar kasance mai taimako a dama bai taimake su ba to ya ƙara dagewa akan rashin taimako su shine abin da ake nufi wala takunan da minal mushrikin kada ka kasance an gane ko daga cikin mushrikai a'a kada wato ya ƙara dogewa akan rashin kasancewa cikin su dama bai taba kasancewa cikin su ba an gane ko wala takunan da minal mushrikin a cikin suratul an'am aya ta goma sha hudu an gane ko قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين سننكم فلا تطع المكذبين أتكن سورة القلم آية تتكوس إن الله سبحانه وتعالى تيمو منزو صلى الله عليه وآله وسلم كدا كيما ما ما سوك أن يتاوى واتو أبنن داعا an gane ko wanda kuma ayoyi na da'a da rashin yi musu da'a da kare kasance cikin su ayoyi ne waɗanda suna da yawa misalai ne aka kawo ma'ana dai kenan ya ƙara dagewa akan rashin yi musu da'a dan bai taɓe musu da'a ba bai taɓa musu da'a ba to an ka ce kada musu da'a ma'ana ana nufin ya doge akan rashin yi musu da'a domin bai taɓa musu da'a ba ina fata an fahimce ni an gane ko to wannan shine abin da ake so a ciki nan la ya naka ma'ana ya ƙara dagewa akan rashin ruduwa wanda za ga ayoyin da kuma suka kawo irin wannan suna da yawa wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim la tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum kamar yadda kuma yazo a cikin taha la tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fi a cikin taha ga mai harda akwai zahratal hayati dunya can kuma azwajan minhum wa la tahzan alaihim a cikin suratul hijr wa khfid janahaka lilmu'minin ga mai harda alqur'ani waɗannan duk ayoyi ne suna nuna kada ya rudu saboda abin idan yana dan adam yana ganin duniyar tana ga hannun wani lokaci tana rudarsa komi imanin sa shi yasa ma Allah ya nuna cewa da ya dauki duniya gaba ɗaya ya ba kafirai to da kowa ma zai iya koma kafiri don mi don yau da gobe ba za a yi hakuri ba shi yasa aka dan muminai su ma nasu idan mas'ala ta taso ta ilimi kafirai suka kawo hari musulmi sai su nemi taimakon Allah na farko sannan kuma su kai su mayar da bartani da baiwar da Allah ya ba su misali qadiya ce da ta shafi shari'a kafirai suna so su daure wani musulmi ba gaida ba sabab to sai a samu wani musulmi da izinin Allah sai ya zamanto sababi ta dauki ma musulmai wannan musiba domin yayi karatun wannan shari'a din ina fata ana fahimta ta ma'ana kuma wannan ma'ana ce alqur'ani ya tabbatar da ita walaula an yakuna nasu ummatan wahida laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati ad-dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin kaga Allah ce in ba da mutane su kafir kafirci ba gaba daya kenan kaga ko nan an ce kafirci kenan har annaba ma za su shiga ciki da duk duniyar gaba daya kafirai suke da sai su ce su Allah ne kuma saboda ba a samun canjin rayuwa ba a iya kwace musu mulki ma'ana kullun mulkin na gare su kullun kuɗi na gare su kullun komai na a hannun su to kaga ma za su batar da mutane sai a ce sai su ce su ne Allah kuma karshe yadda za a yi ko kuma mutane suka kama addinin da suke akan shi ba gaskiya bane shi yasa Allah subhanahu wataala yake jujjuyawa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas to wannan shine abin da zan iya cewa a gurguje a ƙarshen wannan mas'ala sai mu je a mas'alar mu ta gaba mas'ala ta gaba mas'ala ce ta 135 a cikin littafin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi shafi na 56 malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa yunha anit taqallub an gane ko ya za a yi a hana shi an gane a yi hani daga yunha a yi hani an taqallub daga kai da kawo wa huwa laysa yunha anhu alhali ko ba abin da an ka hana bane ina fata an fahimci an gane ko malam yace qulna ma'anahu la taghtarra bi taqallubihim kada ka rudu da yawan kai da kawonsu fa yakunu taqallubuhum qad gharraka sai ya zamanto kai da kawonsu ya rude ka ina fata an fahimci ni malam yace wa hadha min tanzilis sababi wato manzilatal wato al-musabbab kamar yadda anka ɗauko sababi na anka aza shi wurin wato abin da ya haifar an gane ko ma'ana kai da kawonsu shine zami shine zai rudin ka kenan to kakka rudu da kai da kawonsu ina fata an fahimci domin mi domin shi kai da kawonsu ina fata an fahimci shi as sababin ruduwa shine sababin ruduwa kenan to sai an ka hana ka daga mi daga ruduwa an ka hana ka daga wato ruduwa daga kai da kawunsu amma alhali kada ka kalli shi kai da kawun nasu ake nufi kada ya dame ka malin ya ce wa huwa ghururu taqallubihim iyahu an gane ko malin ya ce li anna taqallubahum domin kai da kawunsu law gharrahu da ya rude shi laqtarra bihi to da zai rudu da shi famuni as-sabab ko famana as-sabab duka zai iya famuni an hana sababin koko fa mana asbab Allah ya hana sababin wa huwa ghururu taqallubihim iyahu kada ya rudu wato rudu wadda kai da kawunsu za ta yi masa liyamtani al musabbib domin abin da zai haifa suwa kada ya faru wa huwa ightiraruhu bi taqallubihim shine sai ya rudu da wato abin nan da kai da kawunsu ina fata an fahimci ni ina fata an fahimta domin malamin yayi amfani da wani usulubi na balaga wanda ba kowa yake iya fahimtar sa ba ma'ana dai na an hana shi sababin dan kai ya abka a ciki an hana shi daga muqaddimat dan kai ya abka a ciki kamar yadda Allah yake cewa wala taqrabu zina kada ku kusanci zina kaga nan Allah ya hana a kusanci da dan mi dan kada a fada cikin ta bai ce la tazunu ba domin an ce kada ka yi zina to kenan to abinda zai kai zuwa ga zina to kaga amma an ce la taqrabu kenan an hana ka daga nesa an hana shi ma daga wato ya kalli yadda suke kai da kawo ma'ana ya dame shi balle ma har ya ruɗe shi kina an hana shi damuwa ne ba an hana shi ruɗuwa ba domin damuwa za ta haifar mishi da ruɗuwa wallahu ta'ala a'lam ina fata an fahimci ni to malam yake cewa a mas'ala ta 136 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan aka ce kai fa qala ya ake Allah yace la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada wato kai da kawon kafirai a cikin ƙasa nan fil bilad ana tun cikin saman duniya ake nufi dan kada ka sa tsammanin sai bisa raƙumi ko bisa abin nan sanuwa tunda wani wuri sura dai ana hawan sanuwa ko bisa doki ko a'a ai ko fil biladi a cikin mota ma fil biladi ne a cikin jirgin sama ma shi ma fil biladi ne a karkashin kasa duka fil biladi ne tunda suna da jiragen ruwa masu tafiya karkashin kasa da kuma jiragen kasa masu tafiya karkashin duk dai fil biladi ke dauka domin ana nan cikin duniya an gane ko kowane ya taksisin shi to banda banda jiragen sama ake nufi malam yace walam yaqul la yaghurrannaka wato ni'amuhum wa amwaluhum kada dukiyarsu ni'imomin da suke ciki su ruɗe ka da dukiyoyinsu wallazi yahtamilu an yagharra rasul abinda ake ganin yana yiwa ya ruɗi manzo wal mu'minin da mu'minai an ni'amu sune dukiya wal amwalu da dukiyoyi lattaqallubu fil bilad ba wai kawai zuwa da dawowa ba dan dai su yi ta zuwa suna dawowa ai wannan ba zai ruɗe ka ba amma ni'imomin da suke ciki da ni'imomin da suke suka samu da ƴaƴa da kuma abubuwa da suke da su na duniya sune za su iya ruɗa malam yace qulna al muradu bi taqallubihim tasarrufuhum fi tijarati wan ni'am shine wato kai da kawun su da suke yi na kasuwanci suna samun kuɗaɗe masu yawa suna kafa dokoki na karya tattalin arziki suna zakkuwa suna tsatsa arzikin kasashen da ba su da abin nan suna kirkira tsari na riba suna tsace dukiyar mutane kai tsaye su samu kuɗi masu yawa hanyoyin da suke bi na samun arziki zuwa su tayar da hargitsi a wadansu kasashe su kwace dukiyoyin mutane shi ne abinda ake son a ce da sauransu yadda suke yin kasuwanci na zalunci don kwatar dukiyoyin mutane ga wanne am da kuma da suke jirkita cikin ni'imomi komai zaka iske yanzu an kai na'ura ce take sarrafa shi noma ma sai ka iske akwai kawai daga gida ma za a yi wato abin da ake kira programming program kawai na'urar za in lokaci za ta tada kanta daga gida sannan kuma ta yi ishara zuwa ga na'urar da ke can ta ba ta umarni ita ko ta ba da umarni ga na'urorin da ke ba da ruwa su ba da ruwa a gona suna baccin su kawai su rage sun kare aiki saboda su riga sun yi programming din komi an sa tiyo tiyo kuma ruwan na forage da sauran ruwan kasa suna da abin da ke jawo su kawai su ba sai sun je ba noman su ba su shan wahala sun yi na'urori daban-daban ma'ana dai sun suna takalluba a cikin ni'ima sutura mai kyau mota mai kyau jirage wurin kwanci ni'imomi dai sun ga sunan wattalazzuz bin amwal da jin daɗi da suka yi da dukiya mafi yawanci kuma dukiyar ba ta gaskiya ba bari mamakin an gina turai bari mamakin turawa suna da kuɗi wai asalin wannan arziki na waye ta ina suka same shi bayan sun hallaka al'ummomi ne bayan sun haddasa yaƙi ne suka kwashi wannan arziki da haka bari kallon kuɗaɗe kalli ta yaya aka same su wal faqiru inna ma yata'allam malam yace shi ko talaka yana jin radadi ne wa yankasiru qalbuhu zuciyarsa tana karaya an gane ko idara alghaniya idan ya ga mai dukiya ya taqallabu fi ni'ma yana jirkita a cikin ni'ima yana jin dadi kenan wa yatamatta'u biha yana jin dadi da ita falidhalika dhukira taqallub shi yasa aka ce at-taqallub ba ana nufin kai da kawo kawai ba a'a kai da kawo wanda ana nufin yana tare da jin dadi da ni'ima dan kai kafiri yana zuwa yana dawowa a ƙasa mi za mu samu ko dan yana zuwa cikin mota yana dawowa mine ne amma wace mota ya hau wace sutura ya sa cikin wani gida yake nawa a gare shi account waɗannan abubuwa su tada mu da hankali da wuya da yawa amma kafin mu dawo mu tambaye kamar wayya aka yi aka tara wannan dukiyar cikin tsafi ne mutum nawa aka kashe jinin mutum nawa aka zubar dukiyar wata ƙasa ce aka sata wannan duka mutane ba sa kallon shi to Allah ka ba mu wato fahimtar al'amura da kyau shi yasa irin wannan kada ya rude mu malam yace waqila aka ce a'a ma'anahu la yaghrunaka taqallubuhum fil ma'asi kada jirkitar da suke yi a cikin sabon Allah subhanahu ta'ala ta rude ka an gane ko fil ma'asi a cikin sabo kada su kanin suna ta sabon Allah amma Allah bai kama su ba ghaira ma'khuzina bi zunubihim ga su kuma ba a kama su da zunubansu ba a akwai lokacin da Allah yake jiran su zai kama su sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin kenan da haka irin abin da suke yi na kisa da tsare-tsaren da suke yi na kwatar dukiyoyin mutane da dokokin da suke azawa na hana ma kasashe jin daɗi na duniya kuma kaga Allah ya kyale su a'a ba wai ya kyale suna ba a duniya nan in ya samu su lokaci wanda ya niyya zai kama shi a lahira kuma sauran zai bar su sai sun ji can wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar to nan da an kace liyawmin tashkhasu fihi al-absar ana nufin waɗansu kafirai waɗansu kafirai tun da nan duniya fir'auna Allah ya kama shi tun da nan duniya adawa Allah ya kama su tun da nan duniya ko ba haka ba samudawa Allah ya kama su tun anan duniya dan haka nan ba shi na nufin dukkan kafirai sai su ji a can kiyama ba Allah kai mu na tsari yan uwa musulmi mas'alan mu ta wato karshe a cikin wannan sura kuma ga dukkan alamu tana ta zama to cikin karshe a wannan shiri namu na 36 mas'ala ce ta 137 a cikin wato as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a cikin suratu ali imran aya ta 199 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace ulaika lahum ajruhum inda rabbihim waɗannan suna da lada wato wajen ubangijinsu an gane ko inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawa mai gaggawa hisabi ne ma anna qawluhu tare da cewa fadar Allah lahum ajruhum inda rabbihim suna da lada a wajen ubangijin su duk abinda aka ce na wajen Allah to ba zai tozarta ba mawdi al bisharati bis thawab yana matsayin cewa mawdi al bisharati bis thawab yana matsayin an yi musu bishara wa sur'atul hisabi to shi ko a ce an yi gaggawa hisabi inna ma tuzkaru fi mawdi'it tahdid ya kamata a ambace ta na wajen narko da tsoratarwa wal iqabi da azaba ina fata an fahimce ni qulna malin yace ma'anahu ma'anarsa la yashtaru da bi ayati llahi thamanan qalila ba su sayar da ayoyin Allah da wani dan abu kadan ma'ana duk abin da kuma za a baka ka sayar da ayoyin Allah da shi ko duniyar gaba ɗaya aka baka dan kadan ne domin wahalar lahira ba ta da iyaka kaka ce a'a in dan kadan ne babu laifi sai in mai yawa ne khaufan la yashtaru da bi ayati llahi thamanan qalilan khaufan min hisabihi ba su sayar da ayoyin Allah da wani abu dan kaɗan haufan min hisabihi an shafe kenan haufan min hisabihi saboda tsoron hisabinsa fa innahu sari'ul hisab to shi Allah mai gaugawa hisabi na fa huwa raji'un ila ma qablahu kenan shi wannan yana da alaka ne da can inda an kace wato la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba yana da alaka ne da lahum ajruhum inda rabbihim ba na fata an fahimci ni shine abinda malam ya ya tafi akan sa amma dai malamai suke cewa wannan babu wata matsala inna allaha sari'ul hisab idan masu imani ake zance domin dama suna gaugawa akai su aljanna innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun su masu imani suna fatan su yi gaugawa su shiga aljanna inda kafirai ne su kuma sai a ce an ce inna allaha sari'ul hisab nan an yi tahdidin su ne domin su aikata aiki na gari ba kamar da Allah ce wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim lan yatamannahu yana cikin suratul baqara la yatamannawnahu yana cikin suratu wato abin nan aljumu'a kalkibili ta tafan balaga kaga menene bambanci abin da yasa malamai suka kawo shi To, a nan a ƙarshe ‘yan uwa kafin in liƙe akwai mas'ala wannan aya ta sabka ne akan Najashi wanda yake Kirista ne shugaba ne wanda musulmi sun yi hijira ta farko a ƙasarsa da ta biyu a Habasha wanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umarci sahabbai su je a can su zamana fa inna malik biha malikan la yuzlamu indahu ahad sun je can sun yi hijira kenan hijira ta farko ta musulunci a ƙasar Habasha ne ta biyu duk da yake yanzu an ce tsakanin dai Eritrea ne da Ethiopia wannan yanki shi ake ce ma Habasha amma ba a sani ba a ina ne daidai inda sahabbai sun karayu wanda suna cewa yankin cikin Eritrea ne kuma an nuna cewa sahabbai da suka je can sun yi masallaci wanda kuma ana ganin kenan shine farkon masallaci a musulunci kafin na Madina domin hijira ta farko da ta biyu ta gabaci hijira ta Madina manzo sallallahu alaihi wa sallam da yake shi masallaci mai alfarma ma'ana Annabi Ibrahima shi ya gina Ka'aba ma'ana kenan ana nufin masallaci na farko wanda aka yi a cikin addinin musulunci an gane ko tun da wancan annabi Ibrahim ya yi shi sannan kuma shi Najashi kenan ya tattauna akwai kissar sa ƴan uwa za su yi ba cikin littafan sira daban-daban kamar Ar-Rahiqul Maktum da sauransu su ga irin taimakon da ya ba musulunci to da yan mutu kuma shine ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaki ya aure masa da ɗaya daga cikin matayensa ya biya sadaki to da yan mutu shi yana tsakiyar kafirai mutane shi ba su yi imani ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya sanar da shi ya abin nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ce wani dan uwanku ya mutu ku tashi aje a yi masa sallah sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya masa salatul ghaib to da wannan ne ake ganin ana ima mutum wato salatul ghaib ko da wato wuri yayi nisa amma malamai sun tattauna akan wannan mas'ala wasu na ganin wanda ake ma salatul ghaib shine wanda za a yi masa salatul ghaib ne a matsayin shi ba a yi masa sallah ba domin shi na ja shi inda ya mutu ba wanda ya masa sallah amma wanda an kai masa sallah a wani yanki to bai dace a ce a yi masa sallah ba a nan wani wuri wani gari wanda ba garinsa ba waɗansu malamai kuma sun ce ana iya yi da wannan amma qiyasun nema alfariq musamman su Sheikh Nasiruddin Albani ba su yarda da wannan batun da har riga an yi masa sallah ma'ana in shi na jashi ba a yi masa sallah ba ya mutu ne tsakiyar kafirai kenan wannan ba zai zama to ba a'a wanda musulmi suka yi masa sallah kuma a ce za a sake masa sallah abu na biyu kuma akwai wata wata mata ko wani mutum tun da kissa ta zo biyu wanda ta mutu aka yi mata sallah aka turbuɗe ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam allati taqummu almasjid taqummu ay taknisu tana sharan masallaci kuma da wani mutum tun da abin wani namiji ya faru shi ma gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dai kwana biyu bai gansu ba ya tambaya aka ce ayu wannan matar ko wannan mutumin ya rasu namiji tunda malamai suna ganin mutum biyu ne wannan abin ya faru gare su da wata mata da wani namiji sai ya ce to dulluni ala qabrihi ku nuna mini kabarin sa aka aje aka nuna masa yayi masa sallah to da wannan waɗansu suka kafa hujjar cewa ana iya yin sallah ta gawa a cikin makabarta tunda a makabarta ne manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi masa sallah suka yi kiyasi wanda shi ma Sheikh Nasiruddin Albani bai yarda da wannan bayan nuna ganin cewa wannan hala ce khassa ta kebantu ga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam nayi ma mutun sallah bayan an yi masa sallah amma kuma shi wanga mubasharatan na ma je masa sallah ba wai a wani gari bane sai da ya je can sannan kuma nayi ma mutun sallah misali a makabarta kamar yana daga cikin yana ganin khususiyati ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa shi bai da salatul ghaib ba kadiba cikin ahkamul janaiz idan dai mutum an yi masa sallah a garin su bai yarda da a yi masa sallah ba abu na biyu kuma bai yarda ba da a yi sallah ta gawa a cikin makabarta abinda shi malam ya tafi akan sa kenan mai so ya koma cikin littafin sa zai gani ahkamul janaiz to wannan na kawo shi ne saboda ayat tana da alaka da wannan wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab kadiba cikin tafsir na ibnu kathir da tafsiri na ibnu jarir at-tabari kaga bayanai da malamai suka kawo da sauran littattafai na tafsiri to yan uwa anan ya kamata wato in dakanta kenan sai zuwa darasin mu na gaba in Allah subhanahu ta'ala ya ba mu iko abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma saboda karancin ilimi ko ko saboda dai dan adam baya yiwa ya tsere mu kuskure muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai darasi na gaba in akwai rayuwa kuma Allah ya bada iko subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh